اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Ubangiji mai suna Allahu, la ilaha ba abin bautawa da haƙƙin bautawa illahu wa sai shi, wallahi, Ubangiji ya yi rantsuwa cewa la ya ji ma'annakum, wallahi zai tattaro ku min kuburikun daga kaburburanku ila fi yau milkiyamati a cikin ranar kiyama. Yin haka kuma larai ba shakkun ba kokan tofi a cikinsa. وما أصدق من الله حديثا أي لا أحد با متون دايا أصدق لي في غسكيا حديثا مغنى من الله في يد الله ولما رجع ناس من أهد yayin da aka je yakin uhudu waɗansu mutane suka tsorata suka koma baya yi talafan nasu fihin waɗansu mutane suka yi sabani cikinsu faƙala fariƙon waɗansu yanki suka ce ya rasulallah ya kuturu muka kashe su kawai saboda sun saba ma Allah sun saba ma annabin Allah wa fariqun wa qala fariqun wannan suka ce la kara kashe su fa nazara sai aya ta sauka wa malakum bil munafiqina me ya same ku ayi ma sha'anukum me sha'anin ku sirtun kuka zamo a cikin lamarin munafikai fi ataini yanki biyu masu cewa a kashe masu cewa kar a kashe ai waɗanda suka ji wannan wallahu arkasan Allah ne ya mai da su bima kasabu saboda min da suka yi kasabi min al-kufri na kafirci wal ma'asi da sabon Allah Allah ne bai son su a wurin kawai mai da su saboda zuciyar su ba gaskiya a turiduna yanzu kuna nufin an tahdu man azahullahu ka ku iya shiryar da wanda Allah ya bashe shi ai ta'udduhum ku mai da su min jumlatil muhtadina jimlan cikin shiryayyu wal istibhamin bil mawli ayni yace a turiduna wajen istibhamin nan lil inkari ai duk wanda Allah ya bada shi ba mai mai da shi kan hanya sun da sun riga sun bace man illahu wanda Allah ya bace shi balan ta jilahu sabilan ba ka samun tabarki gare shi dari kan hanya ilal huda zuwa shari'a waddu law takfuruna su waɗannan munafikan da suka juya sun yi guri lau ta kafuruna da kun kafirce kamar su kama kafaru kamar yadda suka kafirce fa ta ko nuna ku zamo an tumahun sawan ku da su daya fil kubri a cikin kafirci fala tattakhidhu minhum awliya kar ku jama kar ku riki majibanta daga cikin su ma'ana kar ku yaboki da su tuwalu ku jibance su wa in azarul imana ko da sun bayyana da imani don halin su kenan in sun zo wajen ku sun nuna cewa su muminai ne yan sun koma kuma su juya to ko da sun nuna muku halin gaskiya cewa su muminai ne to kar ku bi su hatta yau hajiru fi sabilillahi sai dai sun yi hijira yaƙi tafarkin Allah hijiratan sayyatan hijira ingantacciya to haƙiƙun imanin wanda take tabbatar da imanin su fa in tawallau idan sun juya wa qamu alama kuma alaihi suka dawwama suka zauna akan abin da suke na munafinci fakhuzuhum ku kama su bil asri da kamu wa qatluhum ku kashe su haiz wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhu waliyan kar ku riki majibanci daga cikin su tawalu na hodar ku ya jibantansa wala nasiran ko mataimaki tan tasiru na bihi ala aduwikum wanda kuke neman taimako da shi akan abokin gaban ku shi ma abokin gaban ne illal ladina sai dai waɗannan yasiluna yalji'una da suke fakewa ila qaumin zuwa mutane bainakum tsakaninku bainakum wa bainahum mithaqun zuwa mutanen da tsakaninku da su alkai akwai alkawari ahadun alkawari bil amani da amana lahum gare su wani man wasala ilayhim kama ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam hilal ibn umayr al-aslami da wanda ya sadu da su kamar yadda annabi ya alkawari da wani mutum da ake ce mashi lalu na ƙawar mina na islami ga ci ba musulmi ba ne ya alkawari da mannan sallah sallah sallama cewa ba zan taba kan ba za ka taba ni ba to wannan sai dai irin wannan ya yi alkawari da annabi ba zai taimaki wani akan annabi ba ba zai taimaki wani ya kawo ma annabi yaƙi ba to irin waɗannan idan kuka yi alƙawari da su to ku cika masu alƙawarinsu nam awallazina ko waɗannan ja'ukun da suka zo wajenku wa kan hasirar su doro maƙe su ya yi kunci an yi katilokun su yaƙe kuma kaumihin tare da mutanensu waɗansu mutane jama'ansu za su zo za su yaƙi annabi sai a samu wasu daga cikin mutanensu ce mu dai ba za mu iya yaƙi ba su zo su same ku su ce to mu dai ba ruwanmu to ban da waɗannan an yi katilokun ko su yaƙi an yi katilokun su yaƙi kaumihin mutanensu ma'akum tare da ku ai mumsiki na an kitalikum sun kame gabarin yaƙi da kuwa kitalihim da yaƙi da su lalata ta'arralu alaihim kar ku bijiro ma waɗannan bi ahadin da kamu wala katilin ko kisa wa hadha wannan kuma ba da hu da abin da yake bayan sa mansuhun an shafe shi bi ayati saifi wannan duk an kawo shi ne kamin maganan yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya sa gaba zai je yaƙi ko dai a musulunta ne ko kuma a bada kuɗin haraji to da sai wani daga cikin kafirin ya zo ya rasulullah ni ba ruwana ba zan shiga ba ba zan yaƙe ka ba kai kuma ba zan shiga cikin ka in taimaki wani ba to da haka ake annabi ce a cika Allah ya ce a cika musu daga baya da aka kawo al'amarin cewa a yaƙi kafirai wannan mun ya shafe kawai ba wani mutum da zai zo ya hanzari ya ce ma annabi ni ba zan je yaƙi da kai ba kuma ya ce yana son annabi walau sha Allah da Allah ya so taslidahum alaikum sakin su akan ku da salladahun alaikum da ya sake su a kanku bi an yi ƙawai kulubahun ya ƙarfafa zuciyarsu falakata lokun da sun yake ku walakin na hula mai shahu amma Allah bai so haka ba fa alkafi kulubihim roba ya jefa razana cikin zuciyarsu manzo Allah ya ce nusartu bin robi masirata sharin da inda annabi zai je yaƙi daga bakin inda yake har tafiyan wata guda duk kafirin da yake wurin sai Allah ya sa mashi razana da tashin hankali da damuwa to shine Allah subhanahu wataala ce ai ni nake raunin zuciyarsu da na ga dama sai in sake su akan ku su yaƙe ku amma ban ga daman ba da an ce annabi ya fito shikenan kowa zai razana in razana ya zo ko babu ƙarfi fai ne isa zalokum idan suka waru gabarin ku balam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wattaqu suka kiyaye su wa alqaw ilaykum salama suka jefa sulhu zuwa gare ku sulhu in kadu suka mika waya don ayi sulhu fama ja'ala Allah lakum alaihim sabila Allah bai sanya hanya lakum gare ku alaihim akan yakin su ba dariqan bil ahdi da kamu wal qatl da kisa satajiduna akharina da sannu za ku samu waɗansu mutane yuriduna an ya'manukum suna nufin su amintar da ku bi zaharil imani su zo su bayyana maku imani innakum gare ku ya manuka mahu idan sun zo wajen ku su ce mu mumine ne in sun zo wajen kafirai su ce mun muna tare da ku to suna nan za su za ku same su kawon bil kubri da kafirci idza ja'u idza raja'u idan sun koma ilayhim zuwa gare su wan waɗannan kabila guda biyu ne kabilan asadu da gadafan kullama ruddu ko ne yayi aka mai da su ila fitan zuwa kafirci du ila shirki aka kira su zuwa shirka urki su fiha sai su auka a ciki ya shadda hukumi mafi tsananin aukuwa fa in lam ya'tadilukum idan basu waru gabarin ku sun bar yakin ku bai turki talakum walam yalqu ilaykum assalama bai huje fa sulhu gare ku ba walam yakufu basu kame aidiyahum hannuwan su an kun gabarin ku ba hozo ku kama su bil asri da kamo katulun ku kace su hay su kiftumun duk inda ku same su walaikum wadancan nan kaja Allah lakum alayhi sultana mun sanya hujja alaihim akan su mubinan bai lakum gare ku alaihim akan su mubinan burhan dalili bayyananne zahiran zahiri ala qatlihim bisa kisan su wasu bihim da kamun su ligadrihim saboda sun zambace ku wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan bai kamata mu'mini ya kashe mu'mini ba ai ma yan bayi an yazura minhu qatlun lahu bai kamata a ce mu'mini ya kisa ya fito daga gare shi ba illa kada sai dai yana mai kuskure mukhdiyan fi qatlihi kin kuskure a cikin kisan sa min gaida kasdin ba da nufi ba wa man qatala mu'minan duk wanda ya kashe mu'mini kada da kuskure menene kuskure bi an kasa da ramya gairihi ya dauki abin jifa ya nemi ya jefi waninsa ka saidin kamar wani abin farauta ya hanga a wuce racin ko itace shi kenan sai kuskure ya asaba ya samu mutum dan mumini ya kashe shi aula rabahu ko ya kai mashi duka bi ma la yaqtulu abinda yawanci an yi duka da shi bai kisa kamar kamari mutum mari bai kisa sai zama ya mutu galiban yawanci to wannan ya zama hadawan kenan fatariru raqabatin to lallai abin da ya wajaba akan sa yancin wuya mu'minatin mu'mina alaihi yana kan shi wanda ya kisa da kuskure nan wadiyatun zai kuma biya diya musallamatun abin mikawa mu'addatun ila alihi zuwa ahalin wanda aka kashe ay warasatul maqtul magadan wadanda wanda kashe walla an yasaddaqu sai dai idan sun yafe ya tasaddaqu suka yi sadaka alayhi akan sa biyar ita bi an ya afu su yayi an su yafe an ha gabarinta to qur'ani ya ce a bada diya diyan menene sai ya ce wa bayyanati sunnatu hadisin manzo Allah ya bayyana anna cewa ita diya na mumini in an kashe shi mi'atun min al-ibli raƙuma guda ɗari ne shine diya kuma daban-daban ishiruna bintu muhalin ishirin yar mai naƙuda waka za haka nan ishirin banatu labo ne ‘ya'yan masu ba da mama haka nan ishirin banu labo ne ‘ya'yan masu shayarwa wai kakun hekoki guda biyar waje za'un da jizo'o'i haka ake bayarwa ba nau'i ɗaya za a bayar guda ɗarin ba sai an kasa kashi biyar kuma hadisi ya bayyana annaha alal aqilati akan dangoyi ne idan mutum ya kisa a cikin danginsa na kuskure to dangin ne za su taru su biya diya ɗin wahum su ne asabatu wa asibansa illal asala wal fara sai dai asali da reshe muwazza'atun za a rarraba alaima kansu ba kuma za a ce su biya rakumin nan ɗari a kwana ɗaya ko biyu ba a'a za a ɗora musu su biya ala salasi sini na shekara uku za su biya alal gani alal muguni minkum nisfu dinarin za a ɗora a kan mawadaci a cikin su rabin dinari zai biya wani mutu wasu da matsakaici zai biya rubu'in dinari wancan rabin dinari wannan rubu'i kowane shekara fa in lam yafu idan suka kasa kamar ya zama ba dangin da yawa wanda za su haɗa raƙumi ɗari ko su ba da dinari dubu to ya koma baitul mali don baitul mali ita ce uban kowa uwar kowa domin inda ya mutu bai da magadan ma baitul mali za a kai to yau ma da ya mutu da yake son kai da kuskure aka ce to su yan uwan nan asibai su biya wannan raƙumi ɗari ko dinari nan da aka ce to sai ya zama sun yi kaɗan suka kasa biya to sauran baitul mali zai biya da baitul mali baitul mali ne zai biya gaba ɗayan na'am na'am fa in kana jama'a fa in ta'azzara fa alal jani idan ya wuyata dukkan ma bai malin ma to shi mai laifin yana da kuɗi ya biya ya shi ka mana bayan kanin makatulun min ƙaumin idan wanda aka kashe ya zama daga cikin mutane ne a duwin abokan gaba hirbin abokan yaƙi lakun gare ku wa huwa muminun shi mumini ne fata halilu rakabatin zai biya zai yanta waya muminatin mumini ala qatili yi misa mai kisan sa kafaratan kafara wala diyata babu diyata sulamu ila ahlihi wanda za a mika ga iyalinsa shi mamacin nan ne hana batin saboda abokan yaƙi ne wa in kana al-maqtul min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun idan wanda aka kashe ya zama tsakanin ku da su akwai alkawari ahadun ka ahli zimmati kaman kafirin da aka kulla amana da su su ba mu'mini ne amma ahli zimma ne fadiyatun lahu za a ba da diya gare shi musallamatun abin mikawa ila alihi zuwa iyalinsa وهي تجي ثلث دية المؤمن ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا إن يهودي أو نصرانيا دن كوب نصاري وثلثا عشر أشر هذا ثلثان أشر انت إن كان ياذا مجوسيا ومجوسين ديا كنا وتعرير رقبة دين تباوى مؤمنة مؤمنة من علاقات الإيبسة من كسنسا ومن لم يجد رقبته wanda bai samu wuyan da zai yanta ba na an faka da ya rasa ta wa ma ya hasiluwa ya rasa abin da zai so shi ne ma ya hasiluwa bihi da shi fasiyamu sharai ne azumin wata biyu ya tabbata gare shi mun tabi aini masu bibiyan juna alayya kansa kafaratan kafara ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الى امن كالزهاري cewa da yi fasiyamu sharai ne mututabi'ai ne ana maganar kisa kenan to ba irin sauran kafaru ba wasu kafara wanda ba na kisan kai ba an ce ko yan tauya ko azumin wata biyu ko ila amu sittin da miskina to anan sai ubangiji ce fa siyamu shahrain mutatabi'ai ne kawai to sai nuna cewa in dai kisan kai ne ba maganan ciyarwa ba ma sai an yi azumin nan shine ce wanda min sukurillahu Allah bai ambaci al-intiqali cewa ba ila ta'ami zuwa ciyarwa ka ziyari kamar yadda ya ce na zihari kaga ziyari an ce ai azumi in ba a samu ba a ciyar wabihi da shi ne a haza shafi imamu shafi ya ce ta kawai inda yan kisan kai ba wata magana sai an yi azumi fi a sahihi kaulaihi a cikin mafi ingancin maganganunsu taubatan tuba min Allah daga Allah masdarun mansubun fi ne makaddari shi taubatan nan mansu an nasaba ne da da da fi'ilinsa a kaddari lokana Allah Allah ya kasance aliman masani bi khalqihi da halittansa aliman hakiman gwani fi ma dabbarahu cikin abin da ya shirya shi na gare su wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da ganganci bi an yakati da qatlahu an fadi cewa can da kuskure to nan ganganci ba bi an yaqtul an yakati da qatlahu ya nufi kisan sa bima ya kutalu da abin da ake kisa galiban yawanci aliman ya sani imanahu imanin sa kaga can baya an ce in ya kashe shi da abin da bai kisa kamar mari ko jiba ko kama hannu haka to wannan ku ya ɗauko wuka ne kowa san wuka yana kisa ko ya ɗauko bindiga ya ce yana wasa ko ko ya ɗauko takobi ya ce yana wasa ai kaga ya san wannan zai kisa to ya zama wuta amidan wa jazahu sakamakon sa jahannama ne an ce wani mutum ne ana ce masa kisum da subabata ya musulunta shi da dan uwansa Hishamu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sannan makisi ya samu dan uwansa an kashe shi a cikin banin Najari ya ba manzan Allah sallallahu labari manzan Allah ya aiki wani mutum ana ce mashi firu daga bani maharana zuwa bani najjar ya ce masu manzan Allah yana hore ku cewa in kun san wanda ya wannan kisan ku faɗa idan ba ku san shi ba to ku biya diya ba a san wanda ya kashe shi ba amma an kashe a cikin jama'an ku ne ya zauna baji za a husa kan yanzu wutan jahannama ne خالدا مدومي فيها أتكنسا وغضب الله عليه ألا يا يبشي أكنسا ولا أنه يا لا أنتيش معنا نيسان تاشق من الرحمة أباده عن رحمتي وأعد له يا تان دامس عذابا عذابا عظيما من جنوى في النار أتكن متى وهذا ونا مؤول وأن تاويل ممن يسر هو إنك هل إنك قلم هل الجنسة أو بأن هذا تواشي واشي ونا kisan da za a yi shine sakaimakonsa in juziya in an saka masa wala bid'a fi khalfil wa'idi babu ba makawa babun da zai sa a saba alƙawari da kaulihi saboda fadin Allah ta'ala wa yakfir ma duna zalika liman yasha wa an ibn abbas abdullahi dan abbas yace annaha ala zahiriha wannan aya akan zahirinta ne amma wa annaha ita nasihatun an shafe da yake cewa wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya yi fushi a kansa ya la'ance shi ya tanada masa azaba mai girma to anan cewa haka Allah ba zai gafarta masa kenan ba to shine Abdullahi na Ahmad ya ce to wannan aya dai akan zahirin ta yake amma dai ina ganin wannan an yi nasiyanta an ɗauke hukuncin da wani ayan da ayoyin gafara manzala ayan bakara ta ce an na ƙatilal amdi mai kisan ganganci ya kutalo a kashe shi wa anna alaihi diyatu diya na kansa in ofiya an hun an yafe masa wasa baƙadar wa gwargwadon diyan ya faɗa kamar yadda muka wuce wa bayyana ta sunnatu an ba an na bayyana al'amdi wal hadai katalan yi samma shi bal amdi akwai wani kisa shi ba ganganci ba ba kuskure ba ana ambatansa kama da ganganci shi kuma ba huwa shine an ya qatulahu bima la yaqtul galiba ya kashe shi da abin da bai kisa ya yawanci yanzu sandan aka buye mutum da shi yana kisa ko to dorina fa dorina sai dinga dukan mutum da bulala ya dinga dukan mutum sai ya mutu to kaga wannan shi hal amda kenan inda makami ne gaba ɗaya ɗauko wuka ko sanda ko me sai a ce ganganci idan mari ne sai a ce kuskure to wannan bulala fa to ya yi kama da ganganci to wannan ya za a yi ya an na katil amdi kudul nan wa bai anna bainal bala yusamma ba ba yusamma shi bala amdi wa huwa an yaqtulu ma la yaqtulu galiban fala qisasa ba qisasi a cikin sa bal zai biya diya kal amdi kaman ganganci fi sifata a cikin sifa wal khada'i da kuskure fi ta'jili a cikin sa ajali wal hamli da ciki wa huwa wa huwa huwa wal amdu aula bil kafarati gangancin nan ya fi dacewa a ce ai kafara min al-haila da kuskure walamma nazara aya ta sauka lamma marra na farun waɗansu mutane suka wuce mina sahabati birajulin da wani mutum min bani sulaimin daga bani sulaimin ya suku ganaman yana koran tumaki na fasallama alaihim ya ce masu salamu alaikum faƙalu suka ce ma sallama alaina illa taƙiyatan ba dalilin da ya mana sallama wannan ƙarya yake don neman kare kansa ne faƙatalu suka kashe shi wasaƙu suka kora gana mahotumakinsa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya wannan suka ba da gaskiya da Allah idza larabtum fil ardi idan kun yi tafiya dun jihadi a cikin ƙasa fatabayyanu ku nemi bayani wa fi qira'atin bil musallatati fatasabbitu wannan fatabayyanu ku nemi bayani ku tambaye shi shin mana haka kawai kun kace shi yana bane la ilaha illallah ko ko ku nemi tabbaci wala ta kulu kar ku bala liman alka ilaikum salama ga wanda ya jefa sallama ya ce muku salamu alaikum bil alifi wa duniya liman alka ilaikum salama ko salama ai ta ta ne to attahiyatu gaisuwa a walin kiyadu ko jawuwa bi kaulihi da fadin sa kalmar shahadati allati hiya amaratun alama ne alal islami sa musulunci kar ku ce mishi lasta mu'minan kai ba mu'mini bane na me yasa kuka ce haka tabtaguna inna ma qulta hala inna ma qulta hadha ka fadi haka ne take tandun kariya ne na suka ga kanka wama lika da dukiyanka fa taktudu ku kaje jikar ku kare yin haka tabtaguna aran alhayatu dunya kuna nema bizalika da wannan kisan sarkacen duniya mata a haka inda min ganimatin na ganima fa inda Allah ya magani mu kasiratun ganima da yawa yana wajen Allah tuguni kun da za ta wadace ku an katil misli gabanin kisan abin da yake da misalin sa limabi limali ga dukiyansa ai ku din ma kazalika kuntum kuma ba kafirin ne da ba haka kuke min qablu shan gaba na min qablu shan gaba sai ci nan ya shafe kana asimu dima'akum ana kiyaye dukiyoyinku amma lukun da dukiyoyinku ana kiyaye jininku da dukiyoyinku da zaran faɗin kalmar shahada yadda su kafirin nan suke haka kuma kuke da amma faɗin kalmar shahada yau ya kare ko ya kuma wani zai faɗi kalmar shahada ko za ku kiyaye shi ba faman Allahu alaikum Allah ya muku baiwa bil bil ishtihari da shahara bil imani da imani wal istiqamati da daidaituwa saboda haka ba ta bayyanu an taktulu minan ku kashe ku nemi bayani kar ku kashe mumini wafa'alu ku aikata biddahil fil islami kama fa'ila bikum wanda ya shigo musulunci yanzu ka yi ku yi kamar yadda aka yi da ku kuma kuna shiga aka amince da ku na'am saboda haka nan kar ku ƙara inna Allah kana mimma ta'maluna khabira Allah ya kasance masani da abin da kuke aikatawa fa jazikum ya muku zakayya da shi an ce sababin ayan ta sauka ne a wani mutum da ake ce musu murratu ibn auf ana ce mashi mirdasu ibn haiki yana cikin fadaka bai musulunta ba shikenan mutanen sabdu ba su musulunta ba shine musulunta to sahabban manzo Allah in suna tafiya za su je yaki zikiri suke la ilaha illallah la ilaha illallah to mutanen garin su da ba suka ji zikirin sahabbai suka gudu shi sai ga ga yan uwa sai fito yana la ilaha illallah la ilaha illallah to faɗin haka ne suka ce haka ga mutum dai yan uwansa sun gudu shi kuma ya zo yana mana la ilaha illallah wannan kawai yana yi ne don ya kare dukiyansa da rayukansa sai suka kashe shi kafin ya dawo kamun su dawo Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya faru fa an kashe mumini to shine Allah yake ta masu faɗa haka in kun je yaƙi ku nemi bayani kar ku kashe mutum da jahilci mutum ya ce maku salamu alaikum la ilaha illallah ku kashe shi wannan bai yi ba na'am la yastawi qa'iduna min almu'minina wanda suka zauna ba su fita yaki ba daga cikin mu'minai ba su yi daidai ba gairu ulil larali amma banda ma abota cuta bin rafi والنسب غير كو غير استثناء من زمانة كمان cutan fara wa aman ko makanta a wani abu makancinsa masu zaman nan ba su daidai wal mujahidun da masu jihadi fi sabilillah ya ta mulkin Allah bi amwali da dukiyoyin su an busin da karin su faddala Allahu al mujahidina Allah ya fifita masu jihadi bi amwalin da dukiyoyin su an busin da kanin su al qaidina bisa masu zama ne saboda cuta darajatan daraja fadilatan fadlan listiwa'i ma bin niyyati sun yi daidai a cikin niyya su waɗanda ba su da lafiyar nan amma wa ziyaratul mujahidi na mujahidai kuma sun karu bil mubasharati sun yi niyya sun yi aiki na bil mubasharati da runguma kullum kowanne min al ne da wanda suka fita da niyyarsu da jikinsu da wanda kuma suke da niyya ba su da hali dukkan su Allah ya musu alƙawari da kullum min al-fariqain wa ala Allah husna Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna wa faddala Allahu al-mujahidin Allah ya fifita masu jihadi an alqa'idin bisa masu zama ne gairarin ba da cuta ba ajran lada azimin mai girma wa ibdalu minhu ana musu ayawa cewa wani irin lada ne Allah ya ce darajatin darajoji minhu da gare shi darajojin nan manazila masaukai ne ba zuwa ba ba'alin sashi a saman sashi min karamati na girmamawa wa magafiratun da gafaran Allah wa rahmatun da rahama mansubani magafiratan wa rahmatan bifi ili ma da aikin su almuqaddara min qaddarawa wa kana Allah gafurun Allah mai gafara ne da aure yayi ga majibantansa rahima mai rahama bi ahli dati da ma abutabinsa wannan zala aya ta sauka bi jama'atin wasu jama'a ne aslamu suka yi musulunci balam yuhajiru ba su yi hijira ba ba kutulu aka kaje su yamma badarin ma alkufari don annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ya koma maka duk musulmin da yake maka dole ne ya hijira ya koma inda annabi yake sai dai in bai da hali ko rashin lafiya ko kuma a'a bai da karfin tafiya da cikin ya akwai wani ana ce mashi suhaibu tsoho ne shi ya musulunta ya nemi hijira suka hana shi suka hana shi in ya fita su koma da shi sai ya ce shi dai ya dauke shi ko akan hanya ya mutu ya dai hijira ya samu hijira ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka tsare shi ce to idan dai yaki ne kuke so in taimake ku na tsufa ba na iyawa in kuna so in je yaki da ku ba zan iya ba in kuna ganin kamar zan cuce ku ba ni da karfi in maganan kuɗi na ne kuke ce ku rike kuɗin ne zan tafi wajen manzo Allah to shine annabi yake cewa suhaibu law lam yakhafillah lam yasi yana masa kirari ya ce su aibu ko bai tsoron Allah bai iya sabansa wai halin da ya kai a wannan lokacin ko da bai iya tsoron Allah in an ce ga sabon ma ba zai iya ba to wannan kenan waɗannan sun musulunta amma suka kasa hijira aka kashe su ranar badar tare da kafirai ga su muminai Allah ya ce innal ladina tawaffatuhum malaikatu hakika waɗannan malaikai ko suka karɓi rayukansu zalimi anfusihim sun zalunci kanun su bil makami da zama malakun fara tare da kafire wa tarkin hijira da barin hijira qalu lahum suka ce musu muwazzihina suna masu zargi fi ma kuntum ko kuma kuna yan wanne kun musulunta kun ki zuwa wajen annabi fi ayyi shay'in kuntum fi amri dinukum me kuke ciki a cikin al'amarin addininku qalu raunanan nan suka ce mu'tazirina suna masu hankan hanzari kunna mustazafina mu mun zamo raunana ne ajizina masu gajiyawa mun kasa an yi kamati dini ga tsaye da addini bil ardi a cikin kasan makka kalu suka ce lahun gare su an suna zargi alam takwana rullahi wasi'atan shin da kuke wani hanzari ku ce ba ku iyawa ko raurana ne shin kasan Allah bai da yalwa ne nan ne maka kaɗai za a rayu fatuhajiru ku hijira biya a cikin ta min allil kubri ila baladin ahara ku yi hijira daga ƙasan kafirci zuwa gari wanda ba wa yin haka ba kama fa'i daga urukum kamar yadda waɗansu ku suka yi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ma ma ulai ka wannan cananka ma awayakum makoman su wutan jahannama ne gashi sun imanin rashin hijiran ya sa sun zama jahannama wasa a jahannama ko ta yi muni masiran makoma ya ita illa sai dai almusalafina raunana wanda ba su iya tafiya ba su da kuɗi ba san hanya ba minan rijali daga mazaje wan nisa'i da mata wal wildani da kananan yara allazina la yastadiuna hilata wanda ba su da ikon dabara la quwwata lahum babu karfi akan hijira wala na makata in ma sun yi hijiran ba abin da za su ci a hanya wala ya ta duna sabilan kun ba su shirya hanya ba san aika waɗance a nan ka a sallahu Allah ya kusa an yi afuwa mai ya fi musu kan Allah Allah ya kasance afuwa mai afuwa gafuran mai gafara Allah ya mana afuwa ya mana gafara alhamdulillah alhamdulillah wannan makaranta muka dace Allah ba mu ladan su da gafarta kulwa sha daya hadiya kashe sai Allah na wasu فاتحة صلاة الفاتحة صلى على سيدنا محمد صلاة كاملة تامة جليلة مقبولة شاملة على سر الكل في سر الكل في سر الكل اللهم آتنا رضاك من كل ذلك وهب لنا القبول والإقبال والإجابة والحول ولا قوة